ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين ashirin da biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan Disamba 1996 al'imamu abul hassan al'ashari har wa yau ba mu gushe ba muna bayani dangane da inda ya ce wa nusaddiqu bi hadisil mi'raj mu ahli sunna musulmi mun yadda da cewa hadisin da aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi mi'raji da shi gaskiya ne ma'ana hadisin da ya zo yana ba mu labari akan ɗaukar da aka yi wa annabi da daddare daga makka aka kai shi baitul maqdisi daga baitul maqdisi kuma aka ɗauke shi aka kai shi har zuwa ainihin wato sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai har kuma ya je inda Allah ya nufa to wannan hadisi gaskiya ne mun faɗi littattafai da suka ainihin ruwaito suka fitar da wannan ainihin hadisi a makon da ya wuce kamar sahihil bukhari da sahih muslim da ainihin a sunanin nasa'i da kuma sunanin tirmidhi duk mun fafaɗi shafuka da sauran abubuwan da suka kamata a makon da ya gabata to sai muka ci dama kasancewar muna sharhi da fassara na wannan littafi duk gabar da al-imamu abul hasan al-ashari ya zo za mu tsaya mu tattauna a wannan wuri a buɗe ta dan te faɗi domin mas'alar aƙida ba mas'ala ce wadda take mai ƙaramin muhimmanci ba tana da girman muhimmanci to don haka sai muka ɗauko sahih muslim tun daga wancan mako muka fara karanta ainihin hadisi a cikin babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila samawati wa fardi salawati babin da ke magana akan isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ɗauke shi aka kai shi dukkanin sammai aka kuma farlanta mishi salloli a can sama din to lokaci sai ya kure mana muna cikin karatun wannan hadisi dan haka a yau sai mu ce قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل أنس الله يقارى مش يردا صحابي من الله صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, An kawo mini wata dabba mai suna buraka, haka bahaushe yake kiranta, buraka, amma asalinta alburak, wasu suka ce an kira ta da alburak ne saboda yadda take da saurin tafiya kamar walƙiya. don haka aka kiraye ta da suna mai ainihin kama da na walƙiya wasu ka ce an kiraye ta ne saboda hasken jikinta wasu ka ce an kiraye ta ne saboda jikinta yana cuɗe da fari da ainihin wani kala na gashi don dabba in tana da farin gashi da kuma wani launi sai a ce mata burak to wasu haka suka ce dalilin kiran sunanta kenan wasu kuma kamar yadda muka faɗi suka ce saboda saurinta da gudu da take da shi yace aka zo da buraka wa huwa dabbatun abyadu buraka din wata dabba ce fara tawilun wadda ke da tsawo faukal himari tsawonta ya fi jaki wa dunal bagali amma kuma bata kai alfadari ba don shi alfadari dabba ce wadda ke samuwa tsakanin jaki da kuma doki wani lokacin akan samu namijin doki ya barbari jaka to in Allah ya kaddara rabo a tsakaninsu sai a samu alfadari wani lokacin kuma namijin jaki ya taki godiya macen doki sai ta haifi alfadari nan ma sai a samar da alfadari to menene hukuncin cin shi wasu malamai suka ce haramun ne a ci shi kai tsaye wasu malamai suka ce in mun dobi asalin shi idan uwar shi jaka ce to jaki haramun ne a ci shi mutulakan don haka bai halatta a ci ainihin alfadari ba don haka in uwar shi jaka ce uban ne doki bai halatta a ci ba amma in uwar shi godiya ce ma'ana doki ce ta mace uban ne jaki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna shi mai tsarki ya tabbata cewa ya halatta cin jaki a ya halatta cin doki cin doki shi yasa shi da kanshi akwai lokacin da ainihin wata godiya tashi ta kasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yanka ta kuma aka yi bandatta aka ci namanta wannan hadisi yana nan cikin bukhari da muslim in bukhari da muslim ya maka tsawo ko ya maka tsada tafi ka nemi bulogul maram yana nan a ciki Allah ke haramtawa Allah ke halattawa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake so da kai shine imani in ka faɗi wata muguwar kalma akan wannan duk musuluncin ka zai rushe in ka shiga wuta shikenan saboda haka ka san abin da bakin ka yake faɗi in aka ce annabi ya ce shari'a ce ba ra'ayi bane balle in kaga dama ka yadda kaga dama ka ki shari'a ce lazimin muhammadun rasulullahin ka da ka faɗi sai ka yadda da duk abin da ya fito daga gare shi to haka malamai suka kasu dangane da al'amarin alfadari to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana hukunci yanke game da alfadari ya haramta cin naman shi ko uwar shi doki ce ko uwar shi jaka ce kowace iri kai tsaye annabi ya haramta cin alfadari a cikin hadisin da bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya samu ana dafa naman jaki da naman doki da naman alfadari yasa aka kifar da naman jaki aka kifar da naman alfadari naman doki kuma yace wannan a ci mun fahimci wannan to wannan shi ya nuna cewa naman jaki haramun ne naman alfadari haramun ne to anan ba za a lura da uwar shi kowace iri bace kamar yadda waɗancan malamai suka bayyana tunda annabi kai tsaye ya haramtar da cin naman jaki mun fahimci wannan ko to haka wannan gaba ce ta zo aka tattauna akan matsalar dama ana magana akan aqida zaka ji komai zai shigo ciki daga fara karatun mu na al-ibanatu an usulid diyana yau gashi kasar na 26 amma ko anan muka tsaya kusan babu matsalar da bamu tattauna a aqida ba ka bincika ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za a ga wace matsala ce ba a tattauna ta akan aqida ba sai yan tsiraru kaɗan waɗanda yake za a zo a tattauna su suma insha Allah to yace aka zo min da alfadari aka zo min da buraka wata dabba ce da yake sama da jaki take wajen tudu amma kuma wajen ainihin wato tsawo ba ta kai ainihin alfadari ba ya ba'u hafirahu inda muntaha farafihi wannan buraka in tana gudu tana aje kofatanta ne inda iya idanta ya cike wajen gani in ta daga idanta haka inda ta kalla nan to in ta jefa kofatanta nan zai dira inda idanta ya kure Kala annabi ya ce fara kiftuhu na hau wannan ainihin buraka hatta a taitu baitul makadisi har sai da na kai baitul makadisi manzan Allah ya taba hawa buraka ko ka taba hawa baka taba hawa ba shehun ka ya taba hawa bai taba hawa ba imamin ka ya taba hawa bai taba hawa ba to the difference is clear ko bambancin asarari yake ko shi yasa karka gwama shi da wani kafirci ne kace za ka yi comparing balle kai contrasting tsakanin sunnar manzon Allah da magana kowaye kace za ka gwada wai ka ga wacce ce tafi karfi wacce ce tafi daidai wannan kafirci ne gwadawar da an ce manzon Allah ya ce to duk wata magana aka santa to ta mutu ta tashi aiki Allah ya kiyaye qala annabi ya ce farabattuhu tare da cewa kafin a zo ga wannan matsayin annabi ya ce sai da suka huda saman ɗakin shi mala'ikun suka huda saman ɗakin shi a makka suka zo suka ɗauke shi da suka ɗauke shi suka je suka kwantar da shi a gindin rijiyar zamzam suka tsaga kirjin shi har zuwa cikin shi suka ɗibo ruwan zamzam suka wanke suka wanke cikin shi sannan suka sake kandamo hikima da ilimi suka zuba a ciki sannan suka rufe wannan operation kala na biyu kenan karo na biyu da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam ahmad da al-imam darimi da al-imam al-hakim sun fitar da hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya tambaye shi yaya tarihin rayuwarka ya fara ne annabi ya ce an ɗauke ni an kai ni reno a cikin kabilar ainihin sa'ad ibn bakarin halimatu sa'adiya ita ta ɗauki reno na ta ce to sai wata rana muka fita da ni da wani ɗana ta muka fita shikenan sai kawai sai na ga wasu tsuntsaye kamar mikiyoyi suka zo suka ainihin wajena suka zo da gudu haka sai na ga sun kifar da ni suka kwantar da ni na kifa haka ido na yana sama kiyata tana ƙasa ya ce wannan yaro sai ya gudu wanda yake ɗan halimatu sa'adiyya ni kuma sai suka kwantar da ni suka tsaga ainihin ƙirjina tun daga cikina suka fito da zuciyata suka tsaga ta sai suka fito da wasu baƙaƙen abubuwa guda biyu suka ce wannan raban shaidan kenan wanda ke jikin shi sai suka cire suka yar suka wanke zuciyar suka dawo suka haɗe ta yace ina ji ina gani suka haɗa ni haka kaga operation da ya fi na kowa kenan sallallahu alaihi sallam suka ɗauke shi kenan sai suka tafi suka bashi wuri sai ya taho gida da ya taho gida shine ya ce har yanzu da wannan shaidar ɗinki ana sai ce ni ina ganin shaidar ɗinkin ma a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan kuma al-Imam Muslim ya fitar da wannan kwarai da gaske to shine da ya je gida sai ita halimatu sa'adiya ta ji tsoro na ɗauko renon wannan yaro kada yaro ya zo ya mutu dan shi yaro da ya je ba da labari eh, abokin tafiyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai ga muhammadu can yaron nan ba shi wasu sun kashe shi ka san yaro haka ya je ce kawai sun kashe shi tunda ya ga an kifar da shi to shine sai ta je ta ɗauke shi ta kai wa babar shi da ta kai wa babar shi amina az-zuhuriya suna zuwa ainihin ta ce ga ɗanki na ji tsoron kar wani abu ya same shi ita amina ta kora zana ba te ba ta ce ni dama wannan ɗanawa na san akwai wani sha'ani da al'amari a kan shi ta ce don da na haife shi sai da na ga Allah ya nuna mini kusuru sham gidaje manya-manya fada ta ƙasar sham gaba ɗaya Allah ya haskake mini ita gaba ɗaya sai na ga Allah ya nuna mu na ce to akwai magana game da wannan ɗanawa ke saboda haka ba mamaki dan ta ga haka ya faru to operation na farko kenan to operation na biyu shine nan da suka zo suka yi mishi ran da za'i isra'i suka ƙara wanke cikin shi gaba ɗaya shi yasa manzon Allah baya kuskure balle ya laifi duk abin da manzon Allah yake faɗi daidai ne to shi yasa shi yake wajibi ka bi shi amma bayan haka duk wani tun daga kan sayyidina abubakarin har duniya ta tashi yana iya kuskure yana iya yin daidai kamar yadda zamu zo mu samu a karatu na gaba zamu zo matsala akan mafarki sayyidina abubakarin ya taɓa yin fassarar mafarki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ka dace a wata fassarar a wata fassarar kuma ka kuskure to ashe wannan ya nuna ashe abubakar yana iya yin kuskure kenan to tunda abubakar shine liman bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan yana iya kuskure kowa zai iya kuskure kenan don haka babu wanda Allah ya lazimta mana mu bi ne mu shafa'a kai tsaye cikin wannan al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an riga an tsarkake shi daga kuskure balle laifi fa salawatullahi alaihi wa salamuhu to shine yace farabattuhu muna zuwa da ni da jibril da wannan taguwa sai na daure wannan dabba bil halqati allati yarbitu biha al anbiya'u a daidai inda annabawa suke daure dabbobin su in sun zo qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين sannan sai na shiga masallacin baitul maqdisi zaka iya cewa baitul maqdisi zaka iya cewa baitul muqaddisi duk ɗaya ne wanda ka faɗi thumma kharajtu faja'ani jibrilu alaihi salam yace na shiga ne sallah raka'a biyu sai mala'ika jibril alaihi salam ya zo mini to a wata riwaya ya bayyana wadda imam muslim ma yayi wannan riwaya cewa sai aka tattaro dukkan annabawa sai ya wuce gaba ya musu sallah da ya musu sallah shine sai Allah ya sa ka tambaye shi ka tambaye su was'al man arsalna qablaka min rusulina ka tambayi manzannin da muka aiko kafin kai aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna mun sanya musu wasu abeban bauta banda Allah mai rahama muka ce su bauta musu baki ɗayan annabawa suka ce a'a to kai ma kar kai haka kenan domin addinin ku daya mun fahimci wannan ko to sa'an nan sai ya fito daga masallacin ya ce sai mala'ika jibril ya zo mini bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin ya zo da wannan koko cike da nono wannan da giya fahtartul labana sai mala'ika jibril ya ce ka zaɓa wa al'ummar ka giya ko nono ya ce sai na zaɓi wannan nono faƙala jibrilu sallallahu alaihi wa sallam sai mala'ika jibril ya ce fa ikhtartal fitra ka zaɓi abin da ya daidai da addini da kuma ɗabi'a nono da madara ya daidai da kowane addini kuma ya daidai da abin da yake ainihin ɗabi'a ɗan adam ɗan adam yana shan nono lafiya lau ba abin da ke faruwa amma giya fa ta saɓa wa addini ta saɓa wa ɗabi'a summa araja bina ila sama'i yace sai kuma mala'ika jibril ya ɗauke mu sai muka yi sama fastaftaha jibrilu faqila man anta qala jibrilu qila wa man ma'aka qala muhammadun sallallahu alaihi wasallama ya ce da muka je sama ta ɗaya mala'ika jibril ya ce a buɗe mishi kofa sai aka ce da shi waye kai sai ya ce jibrilu duk sanda kai sallama in aka ce waye kaka ce ni ne sai ka faɗi sunanka mun fahimta to shine wake tare da kai kala sai ya ce muhammadun muhammadu ne na taho da shi kila wa qad bu'isa ilaihi aika mishi aka aka ce ya zo wannan ita ce fassara wannan wuri qaulan wahidan aika mishi aka yi aka ce ya zo ko ko kawai dai ya biyo ka ne qala qad isa ilaihi a aika mishi aka yi aka ce ya zo fa futiha lana sannan sai aka bude mana kaga tare da cewa mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku dukkan su amma babu damar su yi wani abu wanda ya ketara dokar Allah idan har aika mishi aka yi ya zo to za a bude amma in biyo ka to ba a ba mu izini ba fa idza ana bi adama farahaba bi wa da ali bi khairin yace muna zuwa sama ta farko sai ga annabi adam yayi mini maraba ya shi mini albarka ya mini addu'o'i na alkhairi a cikin wata riwaya bukhari da wannan muslim sai aka ce sai annabi sai annabi adam ya ga dama da annabi adam ga wasu halittu bakake bakake haka hagu da shi in ya waiwaya ya kalli dama sai ya murmushi ya fara'a in ya waiwaya ya kalli hagu sai ya fashe da kuka annabi ya tambaya wannan kuma wane ne aka ce ai annabi adam kenan to waɗannan abubuwa da ke dama da hagun shi fa aka ce na dama ƴaƴan shi ne waɗanda suke mutanen kirki ƴan aljanna in ya waiwaya ya kalle su sai ya farin ciki ya dariya na hagu kuma ƴaƴan shi ne ƴan banza ƴan wuta in ya kalle su su kuma sai ya fashe da kuka to kaji ashe duk sanda kake saban Allah din nan kana can kana sanya asalin ubanka annabi Adamu kuka kenan mun fahimci wannan ko kuma wannan kuka yaushe ne ranar karewar shi shine har tashin alkiyama kenan to ka sanya ubanka kuka wannan ma da kuke kusa balle ubanka na fari to shi yasa duk sanda kake saban Allah kake shirka kake bid'a to kaji kana daga cikin irin ta'annatancin da kake yi ثم أرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد yace sai muka buga kuma sama ta biyu a buɗe sai aka ce waye yace jibrilu wake tare da kai yace muhammadu qila wa qad bu'isa ilaihi aika mai akai cewa yazo qala qad bu'isa ilaihi eh aika mishi akai fa futiha lana fa idza ana bibna al khala isa ibn maryama wa yahya ibn zakariya muna hawa sama ta biyu sai ga waɗanda suke ‘ya'ya ne guda biyu amma suna da dangantaka ta wajen uwayensu mata su ne annabi isa ɗan maryama da kuma yahaya ɗan zakariya salawatullahi alaihima amincin allah ya tabbata gare su to sauran annabawa ya halatta ka ce alaihi salam ko alaihi salatu wassalam ko salawatullahi alaihi amma game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama bai halatta ka faɗi ɗaya ba sai ka haɗa da ɗayan ko ka ce sallallahu alaihi sai ka ce wa sallam ko ka ce alaihi salatu wassalamu amma bai halatta ka ce wa annabi alaihi salatu ba ko kuma alaihi salamu sai ka haɗa biyu saboda Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka haɗa da sallallahu alaihi wa sallama in ba haka ba salati bai yiwu ba haka in ka zo kana rubutun hadisi in ka ce qala rasulullah sai ka rubuta sallallahu alaihi wa sallama da cikakkun harufa ba a yadda ka rubuta sadun kawai ba ko ka sa sadun lamun ainun kamar yadda wasu malaman hadisi suke wannan kuskure ne ko kuma kana rubutu da, da boko ka sa prophet muhammad sai ka sa saw bai halatta ba sai dai ka sanya shi sallallahu alaihi wa sallama in full amma ba a yadda da abbreviation ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda umarni ne kai tsaye Allah ya ce sai dai ku ce ma'ana wa mala'ik inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka hada biyu din mun fahimci wannan ko ka dauki littafin mustalil hadith duk sun tattauna wannan musamman muqaddima ta ibnu salahi da sharhin ta ta al-imam al-iraqi at-taqyid wal idah ya ce sai muka shiga muka samu annabi isa da annabi zakariya da yahaya dan zakariya a sama ta biyu farahaba suka yi mini maraba wa da'awa li bi khairin suka yi min addu'ar Allah ya sa mini alkhairi dan uwa na gari thumma araja bi ila sama'i salisa sa'annan muka taka har muka kai sama ta uku fastaftaha jibrilu mala'ika jibrilu ya nemi da a buɗe mishi asinu watta li talab anan ai fa talaba sai ya nemi da a buɗe asin wata littalab faƙila man anta ƙala jibrilu ƙila wa man ma'aka ƙala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ƙila wa qad isa ilaihi ƙala qad isa ilaihi duk aka tattauna waye tare da kai ce muhammad aika mai aka yazo yace aika mai aka yazo fa futiha lana fa idza ana bi yusuf sallallahu alaihi wa sallam ana buɗe mana sai kuma muka ga annabi yusuf sallallahu alaihi wa sallam kaga ya halatta sauran annabawa ko mala'ika ka ce sallallahu alaihi wa sallam amma alaihi salatu wa salam in ana son a bambance wajen daraja to ita ta fi cancanta wa sauran annabawa amma shi annabi sai a ce sallallahu alaihi wa sallama in ka karanta jila'ul afham fi salatu wa salami ala khairil anam na ibnul qayyim ko alƙaulul bade fi salati wa salami alal habib shafi na alhafiz sakhawi zaka samu waɗannan bayanai ko al azkar na al imam nawawi a cikin babin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kila wa qad bu'itha ilaihi sai annabi yusuf shi ma yace aika idza idza huwa qad u'tiya shaqara al-husni yace sai naga annabi yusufa a sama ta uku sai naga annabi yusuf an bashi rabin kyau rabin kyau gaba ɗaya na duniya to annabi yusuf ya sami wannan mukamin shi kuma kyakkyawa ne shi yasa kaga imra'atul azizi ta rude akan shi matar wannan prime minister na kasar misra wanda ya zauna a gidanta ta rude akan shi ta yi hakuri ta yi hakuri amma ta kasa hakura sai karshe ta zo ta bayyana ainihin bukatar ta da yake bawan Allah ne dan ita da kanta ta zo ta ce walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam lallai ni da kaina ni ke na neme shi amma kuma yaƙi ita da kanta ta yi shaida amma sai da ta ga abu ya kai daga tukuna duk sai aka hau gulmatta ai ta ji kunya sai kina mata prime minister ki koma kina neman yaron gidanki sai ta musu hila irin ta mata sai ta ce a zo gidanta akwai cocktail party kenan za a ci zakaru za a ci kaza a zo ana zuwa ana hidima ana walima sai ta ce ya fito ya zo ya gifta tsaka gabansu kawai yana zuwa shi kenan duk baki ɗaya sai suka ruɗe ƙunna hasha lillahi ma haza bashara suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ai wannan ba mutum ba ne in haza illa malakun karim mata sun ruɗe mala ce in haza ai kaga sai Allah da ike Qur'ani na da balaga sai kawo harafi na hasar in haza wannan ba komai bane kawai sai mala'ika ne kawai kuma mala'ika ma ba kowane irin common mala'ika ba a'a karim babban mala'ika ne a cikin mala'iku din to a nan ne suka yanyanke hannayensu to shine masu wa'azin turmi wai suka ce wai asalin wannan yanyankewa na hannu kenan a ƙarya kuke yi asirin ku ya tunu ƙarya kuke dama can wannan halitta akwai ta sun bi yanyanke hannunsu faqatta ana aydiyahunna suka yanyanke hannunsu wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara to shi kenan suka ruɗe a kan shi wannan ruɗewa saboda kyau fa kowace kuma shine imra'atul azizi tace to gashi shekara da shekaru yana gidana ni na iya haƙuri ku ni ɗaya duk wace ta sharɓa hannunta to ƙarshe al'amari ya kai matan gari duk suka ruɗe sai ka kawo cefananka inda ka aje nan zaka samu in ka dawo yaya uwar gida ina abinci sai ta ce yusuf yusuf nake so kai ba me sai ta buga maka harara ta wangarar da kai gefe guda shiga kicin din kai mana ai sai maza suka yi taro dole ne sai taro ai yalla bai a kama yaran nan a kulle shin ba haka ba za mu zauna lafiya da mazaje ba shine aka dauki annabi yusuf da mataye aka dau annabi yusuf aka saka shi a kurkuku ba dan komai ba dan hankalin mata ya dawo jikin su dama gayu sun ce love is disease ai so cuta ne haka gayu suka ce ya gani ya rude ya rude kenan ya gigice kaga ya sawo wando a juya yaya sai ya ce wallahi wata bala'i na gani wai bala'i na gani to shine haka al'amari ya kasance aka zo karshe aka fito da annabi yusuf kamar yadda allah ya bamu labari kuma aiki ya bayani to shine annabi ya ce sai na ga annabi yusuf allah ya bashi rabin kyau gaba daya saboda ya gaji kakan shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam farahaba annabi yusuf ya mun maraba wada ali bi khairin ya mana addu'a ta alkhairi ثم أرج بنا إلى السماء الرابعة فأنا كما سيمك هو مكتاكا مكتاكا سما فأكي ينزفا mutum bai taɓa kaiwa wannan gurin ba fa sai waɗannan annabawan kawai to amma dan kusan annabi di ya fi su shi za a shallake da su gaba ɗaya zai shallake su gaba ɗaya yace muka hau har sai da muka kai ila sama'in rabi'a sama ta hudu fastaftaha jibrilu alaihi salam qila man hadha qala jibril qila wa man ma'aka qala muhammadun qala wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi idrisa muka hau sama ta hudu aka ce waye na ce jibrilu tare da wa tare da muhammad aika mai aka yazo yace eh an aika mai yazo shikenan sai aka bude mana muka shiga sai ga annabi idrisa alaihi salatu wassalam annabi idrisa akwai karirai da malaman turmi suke mishi da yawa sai dai Allah ya sa a kakkabe maka waɗanda ya kamata kawai ka samu kakkabewa yana daga cikin karirai da ake wai annabi idrisa shine tela na farko duk wannan hayaniya ne wai annabi idrisa abokin mala'ikan mutuwa ne sai ya ce mala'ikan mutuwa ka ɗauki raina idan muka je ka kai ni aljanna in gani sai in fito to ya ɗauki ran shi ya kai shi aljanna suka je da suka je shikenan sai annabi idrisa ya ce ai an ce in an shiga ba a fita don haka sai ka banni sai mala'ikan mutuwa ya je gaya wa Allah ga fa annabi Idrisa ya ce ba zai fita ba kuma na dan dana da shi ya ce ba zai fita ba to ya za a yi kenan wai sai Allah ya ce to ai sai ka bar shi ai kai ka ja ba kai ka shigar da shi ba to wai sai aka bar shi wannan yayi kama ma da magana da annabi zai faɗi wannan yana daga cikin Isra'iliyat dan wannan an nuna gafala ga Allah ma'ana an ɗauki ran wani bawa cikin bayan Allah ba tare da sani ba tare da izinin Allah ba an shigar da wani aljanna ba tare da sani ba tare da izinin Allah ba kuma an ɗauki ran shi shi kuma lokaci bai yi ba kenan to duk wannan nan yana daga cikin abubuwa rubabbu farhaba wa da ali bi khairin annabi idris yayin maraba yayin addu'a ta alheri qala allah azza wa jalla allah madaukakin sarki dama ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya idris mun ɗaukaka shi wani matsayi abin yabo wani wuri wanda yake madaukaki ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة مكتاكا هر مككي سما تبير فاستفتح جبريل جبريل يعني ما أبو مشي قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بئس إليه قال قد بئس إليه abin da muke so ka fahimta ya kai dan uwa musulmi daga irin wannan ladabi na mala'ika jibril shine jibril shine shugaban mala'iku da ya je da aka ce ya bude sai a ya ce a buɗe sai aka ce waye sai ya ce jibrilu ne sannan aka buɗe mishi bayan an gama maganganun da aka yi dalilin da yasa muke maka wannan magana shine duk sanda ka je ka samu kofar matar ka ta rufe in ka kwankwasa kai sallama in ta ce waye kada ka ce ki buɗe mana ka daka mata tsawa eh in ka ne mata haka ma'ana wata rana sai yan fashi ce amfani da wannan damar su zo kuma su yi mata irin wannan barazanar ta buɗe kuma sai a cutar da ita da kai waye sai ka ce waye sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka amma waye sai kai kum kai dam a kofar daki kamar kulli wai kai dan me za ta ce waye ka bata ranka wai dan me ta tambayi kai waye sai ka ce wane ne bari daga yau na sake zuwa ki sake tambaya ta ki ga yadda zamu sai ne kasa kasa da ke da daren eh an fashi za zo su kasa kasa da ku gaba daya amma waye sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka amma waye sai ka sake waye gara gwallayya to shine ce wa kad bu'isa ilaihi aka shine yace wake tare da kai yace mala'ika jibril to wake tare da kai yace mala'ika jibril ne wake tare da kai muhammad ne aika mai aka yazo sai yace eh fa futiha lana fa idza ana bi haruna sallallahu alaihi wa sallama sai ga annabi haruna a sama ta biyar farahaba wa da ali bi khairin annabi haruna yamin maraba kuma yamin addu'a ta alkhairi ثم أرج بنا إلى السماء السادسة sa'annan aka ɗauke mu aka yi sama ta shida da mu fastaftaha jibrilu alaihi salam qila man hadha qala jibrilu qila wa man ma'aka qala muhammadun qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fa futiha lana fa idza ana bi musa sallallahu alaihi wa sallama yace a sama ta shida da muka nemi a buɗe mana duk aka yi mana tambayoyi yadda aka saba na waɗancan sammai sai kuma muka ga annabi Musa bayan an buɗe mana farahaba wa da ali bi khairin thumma araja bina ila sama'i sabi'a da muka ainihin ga annabi Musa muka gaisa yayi maraba lale mana addu'a sai kuma muka haye sai da muka kai sama ta bakwai fastaftaha jibrilu faqila man hadha qala jibrilu qala jibrilu qila wa man ma'aka qala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi sai aka ce shi ma an aiko ne ya zo ya ce eh to sai aka bude fa futiha lana fa idza ana bi ibrahima sallallahu alaihi wa sallama mustanidan dhahrahu ila albayt alma'mur sai ga mala'ika jibril ya ga annabi ibrahim a sama ta bakwai yana jingine da baitul ma'mur to wannan riwaya ta sahih muslim shi yasa muka fifita ta akan sauran riwayoyi matsala ce ta ilimin mustalahil hadith mai yiwa an ka karanta ilimin mustalahil hadith za ka fahimci wannan magana da muke yi mai yiwa baka karanta ba sai ka tafi ka karanta ka koya har ka fahimta an samu riwayoyi waɗanda suka zo a cikin tafai sahihan littattafai ne amma an samu illa a ciki wannan illa ita ce sai aka samu cewa annabi ibrahima yana cikin sama ta shida to wannan riwaya ce wadda take shazza ba ingantattar tacciyar riwaya ba ce wannan ita ce sahihiyar riwaya cewa annabi ibrahim yana sama ta bakwai yana sama ta bakwai kuma a jikin baitul ma'mur baitul ma'mur wani ɗaki ne wanda yake a sama yadda kaga ka'aba haka yake a jere saiti yake da ka'aba a sama ta bakwai shi kuma yake wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin a kowace rana sai mala'ika dubu saba'in sun shiga ciki sun yi ibada la ya'uduna ilaihi in suka wuce ba za su dawo ba kullun har kiyama ta tashi kuma ka gani wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa shi yasa Allah yace walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin Allah yana da wasu bayi waɗanda yake suna nan tsarkaka ne ba sa kuskure ba sa laifi ba abin da suke a wurin aikin su da suke na ibada to mala'iku dubu saba'in kullum za su zo su yi ibada su wuce ba za su dawo ba kullum har kiyama ta tashi ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى sa'annan sai mala'ika jibril ya dauke ni ya kai ni zuwa magariyar tikewa wata magariya ce wadda yake babu wata halitta da ta taba wuce ta annabawa ne ko mala'iku kowa ya bai taba wuce wannan magariyar ba wa idza waraquha ka adhanil fiyala sai naga ganyayyakin wannan magariya yadda kaga ainihin kunnen giwa saboda fadi kai kai kasan magariyar ka yar karama ce nan fadin ganyenta amma wannan magariyar ganyenta kamar fadin kunnen giwa wa idza samaruha kalqilali sai ga ainihin ƴaƴanta kuma kamar tuluna manya manyan tuluna qala falamma gashiyaha min amrillahi ma gashiyaha taghayyarat da al'amarin Allah ya lullube wannan ainihin magariya sai launin ta ya canza fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha manzo Allah yake duk cikin halitta Allah babu wanda zai iya kamanta maka irin kyanta da ta yi wannan magariya fa auhallahu ilayya ma auha sai Allah ya min wahayin abin da ya so ya min wahayi to anan ne sai mas'ala ta faru tun daga kan ainihin manyan malamai cewa shin annabi ya ga Allah a lokacin da Allah yake magana da shi wasu suka ce eh annabi ya ga Allah an danganta wannan magana ga Aisha da wasu cikin sahabbai amma asari bai inganta ba daga gare su dan haka cikin manyan malamai ne aka samu sun samu sabani akan haka da farko abin da muke so ka fahimta babu hadisi ko kwaya ɗaya ingantacce wanda ya tabbata cewa annabi ya ga Allah da ya mi'raji haka babu asari kwaya ɗaya daga wani sahabi ko sahabiya wanda ke nuna haka to daga cikin maganganun malamai ne aka samu saɓani to sahihiyar magana shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba saboda abu zarrin ya tambaye shi yace shin da kai mi'raji ka ga ubangijinka yace anna ra'aituhu yace yaya zan yi in gan shi nuran ra'aitu yace na dai ga haske sanda muke magana amma ban gan shi ba sallallahu alaihi wa sallama fa farada alayya 50 salatan da Allah ya min wa'ayi cikin abubuwan da ya min wahayi ya ce min salloli 50 farilla ne ya farlanta min salloli 50 fi kulli yawmin wa lailatin a kowane wuni da kowane dare ma'ana kamar yadda kaga ake waɗannan salloli asuba azhar la'asar a wuni magariba da isha a dare to haka salloli 50 fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad yace sai na sako zuwa sama ta shida na riski annabi Musa ina farin ciki an bani salloli hamsin faqala ma farada ma farada rabbuka ala ummatika annabi Musa ya san matukar kaje wurin Allah sai ka dawo da tukuici to kai Muhammad da kaje wurin ubangijinka me ya farlanta al'ummarka qultu sai na ce 50 salatan salloli ne guda hamsin ga suna taho da su قال ارجع الى ربك annabi Musa yace ka koma wurin ubangijinka fas'alhu takhfifa ka roki ubangijinka ya sauƙaƙa fa inna ummataka la yutiquna zalika al'ummaka ba za su iya ba fa inni kad balautu bani isra'ila wa khabara wa khabartuhum yace na ainihin gwada na jarabci bani isra'ila na ga sun kasa ibadojin da Allah ya dora musu قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي سينكوما نتي يا أبنجي كسوك إيوى الأمة فحط أني خمسا فرجعت إلى موسى سيتي أنشاتي بيرتكين خمسا أربعين بير سوزا كورن أي سينكوما ورن النبي موسى فقلت سينتي حط أني خمسا الله يا شاتي قدا بير يا با أربعين بير قال النبي موسى يتي إن أمتك لا يطيقون ذلك al'ummaka ba za su iya salloli arba'in da biyar ba a wuni farje ila rabbika ka koma wurin ubangijinka fas'alhu takfifa ka roƙi ya shafe a rage maka qala falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina musa alaihi salamu hatta qala ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ban gushe ba ina kai da komowa tsakanin ubangiji na zuwa ga annabi Musa da zaran na taho an rage sai annabi Musa ya ce koma ashe annabi Musa yana jin tausayin mu salloli hamsin yanzu wani ana gwagwarmaya da shi akan biyar yana aka ce hamsin wani sai ya ce a'a gaskiya shi ba zai iya ba to biyar din ma yanzu ka dubi yadda ake gwagwarmaya da mutane to shine yace ina komawa ta ƙarshe sai Allah ya ce ya kai Muhammadu إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ya ce to an zabge arba'in da biyar salloli yanzu sun zama guda biyar kowace sallah ɗaya za a ba da ladan salloli goma ya zama a wuni in kai sallah biyar za a baka ladan hamsin ɗin nan kenan kaga a ce an shafe kaifiyan ne amma ladan yana nan yadda yawan sallan aka shafe amma ladan sallolin yana nan za a rubuta ma kamar kai hamsin ɗin wa man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu hasanatan duk wanda ya nufin ki aikata kyakkyawan aiki sai ya zama kuma ya fasa bai aikata ba sai a rubuta mai ladan kamar ya yi aiki ainihin sai a rubuta mai lada ɗaya fa in amilaha kutibat lahu ashiran in ya aikata alheri bayan ya nufin yin alherin sai a rubuta mishi lada goma wa man hamma bi sayyi'atin falam ya amalha lam tuktab shay'an wanda kuma duk ya nufin aikata wani mummunan aiki amma bai aikata ba ba za a rubuta mishi komai ba kaga adalci kenan na ubangiji in kai nufin za ka yi alheri sai ka fasa sai a rubuta maka lada ɗaya in kai nufin za ka aikata abin sharri ka fasa sai a bar kurin ba komai ba za a rubuta zunubi ɗaya ba amma duk da haka wani sai zunuban shi sulin jahi ladan shi Allah ya kiyaye fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan in ya aikata kuma wannan aiki na zunubi sai a rubuta mai zunubi ɗaya qala annabi yace fa nazaltu hatta tahaitu ila Musa sallallahu alaihi wa sallama na sako daga wurin ubangiji har na zo na riski annabi Musa fa akhbartuhu fa qala arji ila rabbika sai na bashi labari sai annabi Musa yace ka koma wurin ubangijinka fas'alhu takhfifa ka roki da ya sauƙaƙe maka waɗannan salloli biyar sun yi yawa su ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي والنبي موسى كاسا ناقوما ناقوما ناقوما نازو ناقوما يتي والله حيا كي ينزلنا جن كنيا كما إن جين ساكي تي وآرجي دين saboda haka ya isa haka din Allah ya sa albarka a waɗannan biyar din to dukkan ibadoji na musulunci gaba ɗaya da rukunan musulunci da na imani da na ihsan da komai a nan ƙasan ɗin nan aka zo aka koyar da annabi aka yi mishi wahayinsu kuma ta hanyar saƙon mala'ika jibril amma bayani akan farlanci da kaifiyar yadda ake sallah ɗin wannan kuma ya zo ne kai tsaye daga Allah don waɗannan salloli biyar da aka farlanta mishi da ya karɓo su Allah ya tsara mishi ga yadda zai yi su daga ƙarshe ne mala'ika jibril ya zo ya koyar da shi lokutansu amma da yin sallolin da bayani akan farlancinsu wannan babu saƙo babu manzanci tsakanin manzan Allah da Allah kai tsaye ya je karɓo su waɗannan sallolin to su ne ya zo ya idar da wannan amana dare da rana koyaushe koyawa yake yi ya shiga gidan mata tsofaffi ya koyar da su sallah ya shiga gidan waɗannan ya koya musu ya yi tafiya ya je ya koya musu ya zo masallacin shi ya hau kan mimbari ya ce ku rinka kallon yadda nake sallah ku rinka yi yadda nake yi duk abin da ya kamata game da sallah sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar babu abin da ya rage a ciki duk abin da ya zo sai ya nuna wa sahabbai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a aikace duk wata matsala da za ta iya faruwa a sallah ta rikita ka kai daga baya sai da Allah madaukakin sarki ya sa wannan matsala ta faru annabi ya warware matsalar gaba ɗaya babu abin da ake bukata na ra'ayi sai da annabi ya bayyana abin da yake shari'a a ciki duk sai ka watsar da sallah annabi wani malami ya ce maka ai in kai wannan din mata yi to ya kai ka ya baro ka mun fahimci wannan da kyau jama'a ya kai ka ya baro ka sallah din nan sai da aka je sama ta bakwai aka koya wa annabi ita sai da aka shallake ji halitta sai da yaje inda kowa bai taba zuwa ba aka koyar da shi waɗannan salloli shikenan sai wani ya ce maka ai ko ba kai wannan ba ai ba komai to shikenan ya baka dariƙa kenan ka karba kai ma ka zama dan dariƙa Allah kiyaye saboda haka sai kai a hankali to wannan shine ainihin hadisin da ke magana akan ainihin mi'raji kamar yadda na fara faɗi makon da ya gabata cewa Isra'i dama babu wanda ke musu game da shi saboda kasancewa Isra'i dama Qur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda ya jujuba waɗanda suka yi musu su saboda dama Qur'ani ya tabbatar to amma kamar Dajjal da zuwan Annabi Isa da kuma abin da ya shafi Mi'raji nan ne aka samu wasu karkatattu 'yan bid'a suka yi musu amma mu aqidan mu ta musulmi ahlus sunna to isra'i gaskiya ne mi'raji ma gaskiya ne mun fahimci wannan da kyau ko to shine kamar yadda mukan yi so da dama za mu ɗauko ka ji abin da al-imamu abu ja'far tahawi ya faɗi a cikin wannan aqida tashi al-aqidatu tahawiyya sannan ka ji sharhin da ibnu abul izzi al-hanafi yawa wannan magana al-imamu abu ja'far tahawi yace wal mi'raju haqqun yace mi'raji gaskiya ne وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن أوكي النبي صلى الله عليه وسلم an yi isra'i da shi wa urija bi shakhsihi fil yaqaba kaga al-imamu abu ja'far sai yanke maka duk wata jayayya da ake tsakanin malamai shin wai ido biyu ne aka yi mi'rajin da isra'i ko a mafarki ne shin da jikin annabi aka yi ko kuwa ran shi aka ɗauka kawai aka je da shi da aka dawo da shi waɗannan abubuwa ya ce an yi wannan isra'i ne da mi'raji da jikin annabi sallallahu alaihi wasallama kacokam sannan kuma ido biyu ba a mafarki ba ila sama'i aka kai shi zuwa sama ta farko thumma ila haifu sha Allahu aka ɗauke shi zuwa sama ta biyu da kuma duk inda Allah ya so har sama ta bakwai min al'ula na waɗannan sammai maɗaukaka wa akramahu Allahu bima sha'a Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ya so daga cikin abubuwan ai ga wannan sallar ko to shi yasa sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a kowa ya a hankali don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin musulmi akwai wanda zai zo ya sallah zai samu ladanta duk gaba daya wani kuma zai samu rabi wani zai samu daya bisa tara wani zai samu tara bisa goma wani takwas bisa goma wani bakwai haka annabi ya kasafta to kar ka sake a waye gari kai duk gaba daya kai asara baka samu ko daya ba kuma gwargwadon yawan samun ladanka a sallah fa gwargwadon yadda sallar ka ta kusanci sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga alwala kana bincikar alwala ka yaya annabi yayi ka binciki wannan yaya annabi yake alwala ko dai ka tashi kaga kana alwala kawai ka yadda cewa tun da haka ka tashi kake daidai ne ka bincika ɗaya ɗaya ba ka ɗauko tun daga bismillahi da kake faɗe a ina aka samu wannan dalilin in ya zan kai an ne ba za ka iya binciken waɗannan matsaloli ba sai ka je malamai ka tabbatar da su nuna maka amma daga annabi ra'ayoyi ya ishi mutane ɗariƙu sun ishi mutane mazhabobi sun ishi mutane abin da yanzu ake so Allah ya ce annabi ya ce mun fahimta ko sannan ya ake alwalar in an gama waɗanne irin addu'o'i yake to waɗanne abubuwa ne muka samu ne a alwala waɗanda ba daidai ba za ga mutum yana alwala wajen kurkurar baki akwai addu'a wajen shakar ruwa wajen wanke fuska duk wai akwai addu'a duk wannan bid'a ne ka gama alwala ne ya kamata kai kana gama alwala sai kai أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الإمام مسلم ده ترمذي سوسك رويت ون الرواية أما واجعلني من عبادك الصالحين ون الرواية بات قطة قطة أتكين حديثي بات ده أسلي سيك أجي تجيزي قدا وان ده ربطات الله يجيك إنشاء ما بغاء أو كيتبا سيأتي عند النبي سيدم من فهمت وانا ده كيوكو wannan kenan sa'an nan al'imam hakim ya ruwaito kuma subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika da isnadi ingantacce a cikin almustadrak cewa annabi yakan yi wannan wani lokacin in ya gama alwala to amma ina magana akan zaka daga idan ka sama zaka daga yatsa wannan duk baki ɗaya ba shi da asali hayaniya ne imamu tirmidhi ya rawaito shi da isnadi wanda yake bai inganta ba da shi da al-imam an-nasa'i a cikin littafin su amalul yawm wal layla bai inganta ba dan haka kada ka daga idan ka kar kuma ka daga yatsa ka bar musu wannan sun yi kuskure su Allah ya gafarta musu mai yiwa ba su gane abin ba daidai bane amma kai yanzu in baka gane ba an ganar da kai in ka saka girman kai da munafunci kai ka cuci kanka wannan bai inganta ba to sa'an nan sai ka zo wurin sallah yaya annabi ya iqama har yanzu kana nan kana cewa kad iqamatu sala kwaya daya to ka daina wannan riwaya bata inganta ba al-imamu darqutni ya ruwaito ta a cikin littafin shi as-sunan da isnadi munkari abin da yake daidai shine kad iqamatu salatu kad iqamatu salatu amma kad iqamatu sala kwaya daya wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa'an nan sai ka dawo yaya sallah din take ka biyo ta daya daya daya daya yaya sallama take waɗanne addu'o'i ake yi annabi ya ce ana son a yi addu'a da addu'ar da kai a cikin sujuda za a karba to wata irin addu'a ko wata irin addu'a za ka yi a addu'o'in annabi za ka je ka ɗauko don addu'o'in annabi duk abin da kake nema duniya da lahira akwai a ciki to ka aja naka ka je ka haddace na annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idar da sallah waɗanne irin addu'o'i ne ake yi bayan ka yi sallama kafin ka ainihin warware kafafuwanka sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sa'annan ka zo kai tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 sa'annan ka zo ka cike la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗaya sai ya cika she maka ɗari kenan sa'annan ka zo ka yi ayatul kursi kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku kul huwallahu kafa uku sallar asuba da sallar magariba kenan amma sauran salloli baki ɗaya la'asar azhar isha sai kai ayatul kursi kafa ɗaya falaki kafa ɗaya nasi kafa ɗaya kul huwallahu kafa ɗaya imamu tirmidhi ya rawaito waɗannan bayanan da isnadi mai inganci sa'annan rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ko allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika al-imam abu dauda ya fitar da wannan da isnadi sahihi sa'annan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wannan ya zo a cikin riwayar ibnu hibban da isnadi ingantacce haka al-imam al-bukhari da muslim ma ya ruwaito shi kuma za ka yi kafa uku a kowace sallah ka idar sa'annan al-imam ibn sunni ya ruwaito da isnadi kyakkyawa allahumma allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr duk waɗannan kaɗan kenan cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi nan da lokaci kaɗan za mu zo mu samu wani wuri a cikin wannan littafi akwai wata gaba da za ta zo za mu maka sharhi game da zikirori na sunna ba dai ka tuba daga tijaniya ba to duk abin da ya zo daga annabi za a baka insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko duk zikirorin su watsan musu akwai azkarus sabah akwai azkarul masa akwai azkarul dubri salawati duk ya inganta daga annabi za a zo a kawo maka yadda ka ji duk wanda muka gaya maka din nan za mu maka takhrijin shi mu gaya maka matsayin ingancin shi mu gaya maka littafin za mu zo duk baki daya kuma ka je ka bibiyi duk abubuwan ka sa kasar ka bibiya ka nema a cikin littattafan daya daya za ka samu tabbas babu shakka akai insha Allah ta'ala in ko baka samu ba sai ka zo sai a buɗo maka ka gani ka yi kokarin haddace lafuzza da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ƙara kar ka rage wannan shine kubutar ka to kana yin waɗannan ko kuwa kana nan har yanzu zikirorin da ka riga ka saba yi kana nan kana yin su har yanzu baka bincike ingancin su ba to sai ka san yadda za ka yi dan daga cikin zikirori za a ce wai ka karanta a inna anzalnahu in ka gama alwala wai in karatun inna anzalnahu in ka gama alwala wai zai hana maka yin ainihin wato abin nan a makanta ko kuma abin da ya shafi hakiya duk wannan hadisai ne matattu ko kuma a ce wanda ya sha ruwan alwala ba zai talauci ba ba zai zafin zuciya ba duk wannan baki daya banna ne ba shi da asali Allah ya kiyaye wallahi a tashi ai karatun ilimin musalil hadis in ba haka ba za ka gama bautar Allah shekara tamanin sai ga kusa mutuwa duk a zuwa ce waɗannan abubuwan hayaniya ne saukin ka kawai Allah ya maka gamdakatar ka tuba in ka tuba daga duk wannan hayaniya shikenan sai a ce maka ulaiikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk wannan bid'a da ka shekara tamanin kan inda ka tuba sai Allah ya taimaka ya markaɗe su kuma duk sai a rubuta lada madadin su shi yasa da ake ce maka ka bar musu nasu din nan ba cewa maka ka kama namu ba inda mun ce ka kama namu sai ka ce a to dariƙa ku ta fitawa ne to ba za ka bi ba amma shari'a ake kawo maka ba mazhabin wane ba ba ra'ayin wane ba ba dariƙa wane ba ba ƙungiyar wane ba ba wazifa ko kuma zikirin wani ba ce maka akai gane annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shiryar da mu to shine yace wa auha ilaihi ma auha al-imam tahawi yace Allah yayi wa manzon Allah wahayin abubuwan da yaso ya mai wahayi ma kadhaba al-fuadu ma ra'a abinda zuciyar manzon Allah ta rike to ba ta ƙarya ba da ta zo ta ba da labari duk gaba ɗaya ya kiyaye su ba wai ana nufin an yi isra'in da shi da mi'raji ko da zuci bane a'a duk abubuwan da ya gano zuciyar shi ta rike to babu abin da ya zo ba da labarin shi wanda yake na ƙarya ne fa sallallahu alaihi wa sallam fil akhirati wal ula tsira da aminci su tabbata ga annabi duniya da lahira to kaji abin da shi malam ya ainihin faɗi kenan al-imamu abu ja'far to daga cikin sharhin da shi a malam mai sharhi ya sai ce wakila wasu malamai suka ce kana al-isra'u marrataini marratan yaqzatan wa marratan manaman wasu malamai suka ce so biyu aka yi isra'i din wani lokaci an yi shi a bacci wani lokaci an yi shi ido biyu yace wa ashabu hadha alqawli ka annahum aradu aljam'a baina hadisi sharik wa qawlihi thumma istayqaztu wa baina wa qawlihi thumma istayqaztu baina sa'ir riwayat mala yace mai yiwuwa waɗanda suka faɗi wannan maganar sun yi kokarin ne su haɗa riwayar sharik ibn abdullahi ibn namrin wanda yace sai annabi yace sai na farka da sauran riwayoyi to da sai ga cewa ya ce sai ya farka a wannan riwaya to sai suke ganin to wannan a bacci ne kenan to amma kuma ga wata riwaya da ta nuna da jikin shi aka yi to sai suka ce to a zahiri wannan abu an yi shi sau biyu ne wa kadhalika minhum man qala bal kana marrataini marratan qabla al-wahyi wa marratan ba'dahu wasu kuma suka ce a'a sau biyu din ne dai amma na farko an yi ne kafin ya zama manzon Allah kan a fara mai wahayi na biyun kuma an yi shi ne bayan ya zama ma'aiki an yi mishi wahayi ومنهم من قال بل ثلاث مرات وسما suka ce so uku ne marratan qabla al-wahyi wa marratayn ba'dahu suka ce karo na farko an yi ne kafin ainihin a fare mishi wahayi karo na biyu kuma bayan an yi mishi wahayi wa kullama ishtabaha alaihim lafzun zadu marratan littawfiqi ibnu abil izzi al-hanafi babban malamin hadisi ne domin ɗalibin ibnu kafirin ne ibnu kafirin kuma ɗalibin ibnu taymiya ne kaga shi jikan ibnu taymiya ne a wajen ilimi kenan saboda haka ƙwararren malami ne game da hadisi sai ya ce waɗannan masu wannan ra'ayin duk sanda suka samu wani lafazi wanda ya rikice musu suka rasa yadda za su fuskantar da shi sai su ƙara marra sai su ce to me yiwa so biyu akai ko so uku sai ya ce wa hadha yaf'aluhu du'afa'u ahli al-hadisi ya ce masu raunin kwakwalwa cikin malaman hadisi su ne suke yin haka wa illa fallazi alaihi a immatun naqali yace amma in ba haka ba manyan malaman hadisi magana wadda take daidai wadda suke bi ita ce annal isra'a kana marratan wahidatan bi makkata ba'da al bi'sati qabla al hijrati bi sanatin wa qila bi sanatin wa shahrayn cewa isra'i an yi shi ne so ɗaya tak a makka bayan an fare wa ma'aiki wahayi kafin hijira da shekara ɗaya ko kuma kafin hijira da shekara ɗaya da wata biyu wannan magana ita ce daidai isra'i da miraji so ɗaya aka yi shi tak kuma an yi shi ne ainihin bayan aiko annabi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakara ibn abdul barri ibn abdul barri namari shi ya faɗi wannan magana Allah ya ji kan ibn abdul barri da gafara قال شمس الدين ابن القيم يتي شمس الدين ابن القيم الماجرن ابن تيمية يتي يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا yace abin mamaki waɗannan da suke cewa wai isra'i ɗin sau da yawa aka yi kaifa saga lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yafrudu alaihim as-salawat 50 thumma yataraddadu baina rabbih wa baina Musa hatta tasira khamsan yanzu a ce isra'i an yi shi sau da yawa kuma a ce a kowane yi sai Allah ya farlanta sallah hamsin sannan annabi ya sake koma wurin ubangiji a sake zabjewa a sake yin isra'in wataran kuma a sake saboda Allah zai yi kaga sanda su suke faɗin waccan magana ba su irin wannan tunanin ba shi yasa Allah ya yi wa Ibn Taymiyyah da 'yan makarantar shi baiwa da kaifin fahimta ku kuna nan kuna dubu dubu su sai su tsaya su sa kwakwalwar su tas sai su tsagulo abu kaga shi Ibn al-Qayyim yace yaya za a yi abin ya faru haka fa yaqulu har Allah yace am baitu faridati wa khaffaftu an ibadi na zartar da farilla ta salloli biyar kuma na sauƙaƙe wa bayina ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين sannan karo na biyu kuma ya sake mai da ita ta sake zama hamsin sun ya hutu ha ila khams sannan ya sake rage ta ta zama biyar waɗanda suka ce an yi isra'i so uku kaga ai abin da magana suke hukunta kenan masu cewa an yi so biyu abin da magana suke fitarwa kenan sai ya ce wa qad ghallaqa al-huffaz sharikan fi alfazin min hadith al-isra'i to shi wannan sharik dama anan aka samu matsala sharik ibnu abdullahi ibnu namrin ɗaya daga cikin malaman hadisi ne min ruwati sahih bukhari yana daga cikin malamai masu riwaya a cikin sahih bukhari to malaman hadisi sun ce yayi kuskure a cikin wasu lafuzza da yawa waɗanda suka zo a cikin hadisin isra'i wa muslimun awrada al musnad minhu al imam muslim ya kawo cikakken hadisi na isra'i da mi'raji wanda ya zo da isnadi na ainihin wato shi riwayar sharik din ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص shariki ya yi kwangaba kwan baya ya tsara wasu abubuwa ya kuma rage wasu abubuwa walam yusridil hadisa sai shi ainihin imamu muslim bai kawo ainihin hadisin sharik din gaba ɗayan shi ba tunda ya ga ga illolin da ke cikin su wannan riwayar da muka karanta zaka ji babu sharik a ciki mun fahimta ko shi yasa kaga mun zaɓo wannan isnadi wanda yake shi babu wannan illa a cikin shi sai ce wa ajada rahimahullahu ibn al-qayyim ya kyautata wajen yin raddi ga waɗannan mutane Allah ya ji kanshi intaha kalamu sheikh Shamsuddin ibn rahimahullah yace magana ibn al-qayyim ta kare to kaji a wannan gaba abinda muka tabbatar maka shine ne Isra'i da Mi'raji an yi shi so ɗaya ne sai gaba ta biyu wa kana min hadith al-Isra'i annahu sallallahu alaihi wa sallama usriya bi jasdihi bi jasadihi fil yaqaba ala sahih magana mai inganci ita ce da jikin annabi aka ɗauke shi aka yi wannan isra'i da shi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa daga masallacin makka aka je masallacin qudus rakiban alal buraq ya hau buraka suhbata jibril yana mai abokanta a mala'ika jibril alaihi salam wajen tafiya fa nazala hudaka wa salla bil anbiya a imaman annabi wa annabawa limanci yana matsayin liman wa rabaqal buraka fi halqati babil masjidi ya daure wannan buraka tashi a kofar masallaci wannan gaba kuma abin da muke tabbatar maka shine ido biyu aka yi wannan isra'i da mi'raji kuma da jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ran shi ba to sai malam ya ci gaba a can wata gaba sai ya ce wa mimma yadullu ala anna al-isra'a bi jasadihi fil yaqaba daga cikin abubuwan da ke nuna mana cewa ai isra'i din da jikin annabi akai kuma ido biyu qauluhu ta'ala magana Allah madaukaki da yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawan shi da daddare daga masallacin makka ya kai shi masallacin qudus suratul isra aya ta daya wal abdu ibaratun an majmu'il jasadi war ruhi yace in aka ce bawa ai wata kalma ce da ake amfani da ita game da jiki da kuma rai kama annal insana ismun li majmu'il jasadi war ruh kamar yadda aka ce mutum ana nufin jiki da rai sai yace hadha huwa al ma'ruf inda al itlaq wa huwa sahih yace wannan magana alal itlaq in dai aka ce an dauki bawa an kai shi gari kaza babu wanda kwakwalwar shi za ta yi tunanin ran shi aka dauka ko kuma a mafarki aka dauke shi jikin shi za ka san cewa an dauka yace wannan magana ita ce daidai فيكون الإسراء بهذا المجموع يتي سبب هكا إسرائي إن سيزم أينهم دجكين النبي أكي قبادة ولا يمتنع ذلك أقلا كودا أهنكل سبب هكا تي أيوان من يصاب أهنكل با ولو جاز استبعاد سعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة إن كتي بزي يومتين يهو كان سما تبقوي با أهنكل تا إلن ناك هنكل إنسا تي تواكو بزي يوم ملائكو سسكو بقى سكينا tunda mala'ika guda ɗaya an ce fufucin shi ya fi ƙarfin sama ɗin nan gaba ɗaya to ya aka kuma yake sakowa har ya zauna a ɗakin ka yana biye da kai duk inda kake wallahu ala kulli shay'in qadir ko me wa ka ce haka ko sai nan ma sai mu ce maka wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko ya dau annabi ya sama da shi wa zalika yuaddi ila inkari nubuwa wa huwa kufrun yace duk mutumin da yace ba zai yi mala'iku su sako ƙasa ba to kamar yana musun annabta ne ma wannan kuma kafirci ne fa in kila malam yace me yiwa a ce mal hikmatu fil isra'i ila baitil maqdis awwalan ta yi aka ce to wacce hikima ce madadin a ɗauki annabi daga makka a tafi sama ta bakwai da shi sai da aka biya zuwa masallacin kudus fal jawabu wallahu a'lamu kaji manyan malamai waɗanda ke biyayyar Allah sai da yace amsa akan haka Allah dai shi yafi sanin daidai anna zalika kana izharan li sidqi da'awar rasul sallallahu alaihi wa sallam al-mi'raj hina sa'alathu quraish an na'ti bayt al-maqdis fana'atahu lahum wa akhbarahum an irihim allati marra alaiha fi fi tariqihi hikima a nan Allah shi ya fi sani amma daga cikin abin da malam ya gano shi ne don ya zama Allah ya bayyana gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi na cewa an ɗauke shi an kai shi ainihin sama to a hanya kafin ya tafi mi'raji din a wajen Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdisi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ayari na Qurayshawa to ya zo ya ba su labari da suka ce ƙarya ne Annabi ya ce ya shiga ɗaka ya bakin cikin da bai taɓa yi ba sai Allah ya buɗe mishi duk abin da ke masallacin yana makka sai yake ganin duk abin da ke masallacin da ayarin na ƙuraisha yana ba su labari ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kamar sa yi imani kenan ko sai suka ce sihirin muzajir sihiri ne bokanci ne ku ƙara nisa zai batar da ku mun fahimci wannan da kyau ko lissafa musu abubuwa yace amma sai suka ƙaryata to shine sai Allah cikin hikimar shi sai da ya biya da shi ta baitul maqdis tukuna sa'annan aka tafi zuwa ainihin abin da ya shafi can sama din mala yace walau kana urujuhu ila sama'i min makka